أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله نمشي إلى كواتب التاجر عمدة الأحكام آه، في أحاديث الأحكام ما وما له عبد الله رحمه الله malai yake cewa da za mu tashi shine babu qira'ati fi salati babu da yake magana akan karatu a cikin sallah kamar yadda muka sani sallah ta tattaras da karatun alqur'ani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisin Muawiya lokacin da Muawiya ya zo yayi magana a cikin sallah da yace da wani ya atisha sai ya ce ya Allah sai yake cewa kawai sai ya ga mutane suna ta kallon shi suke buga mushi haka suke mushi ba a magana sai ya ce musu me za kuke kuke kuke muna wannan abu sai da aka kawai sallah sai manzo Allah ke ce mushi inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas sai ke cewa inna ma hiya tasbihun wa tahmidun wa qira'a wa takbirun akwai inna ma huwa tasbihun wa tasbihun wa qira'atul qur'an da karatun alkurani kaga wannan ke nuna maka cewa ana yin karatu a cikin sallah shi yasa malam ya kawo to babun kuma da zai yi magana da yin karatu a cikin sallah shin menene matsayin karatu a cikin sallah wajibi ne sallah tana halitta ba tare da an yi karatu ba an karanta komai na alkurani ba ko kuma dai dole sai an karanta sannan mi da me ake karantawa duka malam shine zai bayana cikin wannan babu malam yake cewa al-ubadat bin sabit radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما لا يكتوى وأن حديث عن ترقوش لقاء عبادة بن الصامت يقدر الله تبكى غيش كتوى للي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا من ذن الله كتوى لا صلاة باب صلى لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب باب صلى فدك وأن بكرنتا فاتحة الكتاب وإذا سورة الفاتحة كلام والنبي كلام الحمد لله رب العالمين با أزوى أو شيء تباب صلى غشي والنم تما وانا حديث yayi magana akan babu sallah ga wanda bai karanta Fatihatul Kitab ba Fatihatul Kitab ita suratul Fatiha kamar da muka sani malamai suke cewa an kira ta suratul Fatiha ne saboda ita ce jagora a cikin Alƙur'ani da ita aka buɗe Alƙur'ani saboda kuma ta tattaras da nau'i'ika na yabo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sifofi na ɗaukaka ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatas da mulki da yabo da kuma ibada da kuma nau'ika na tauhidi ga baki dai suratul fatiha ta tattaras da su shi sa aka rasa mata suratul al-fatiha sannan kuma malamai suka ce ta tattaras da mafificiyar addu'a shine mutum ya nemi Allah subhanahu wataala ya dora shi akan hanya ta magabata hanya ta tsira ba hanya waɗanda suka bar suka bar tafauki na ubangiji subhanahu wataala ba a ƙarƙashin wannan hadisin malamai sun tattauna dangane da karanta suratul fatiha kamar yadda muka wani jiya cewa daga cikin malamai akwai da sai ganin cewa karanta fatiha abu ne wanda aka shar'anta shi a sallah amma dai ba wajibi bane suna ganin cewa za a iya sallah ko ba da fatiha ba kawai maza ba ta hanafiya to amma dai gaskiya wannan magana ta su magana ce wadda take da rauni kwarai da gaske abin da yake daidai shine abin da jumhur mafi yawan malamai suka ce cewa karanta fatiha wajibi a cikin sallah duk wanda bai karanta fatiha ba to sallar shi ba ta ba shi yasa za mu gani cewa ko wanda yake karatu shi yasa za mu gani ko wanda yake yin karatu ko wanda yake bai iya karatu dai wanda bai iya karatu ba ma'ana wanda bai iya komi ba sabon tuba wanda yau ma ya shiga musulunci idan aka ci za ku mashi fatiha to shi wannan kahin ya iya ta maza a bata lokaci to wannan shi an mashi uzuri sai iya yin sallah da wasu abubuwa azkar da tasbihi da sauransu amma in dai mutum malamai suka ce ko da a ce mutum bai hardace fatiha ba amma zai iya kawo ta a kan shi mana idan yana kallo zai iya kawo ta wannan ba a yaye mashi ba dole ne ko musu hakko qur'ani sai ya dauka yana kallo ya karanta fatiha amma ba wai ya karanta sallah ba tare da fatiha ba shi yasa a jamhuri suka ce karanta ta wajibi ne yadda su kin ma jamhurin sun tattauna ko a ce sun samu sabani wajen cewa to idan karanta ta wajibi ne a wani hali ne karanta ta suke ganin cewa karanta ta wajibi ne ga liman wasu suke ganin cewa eh karanta ta wajibi ne akan liman sannan kuma karanta ta wajibi ne akan wanda zai yi sallah shi kadai suke ganin cewa amma karanta ta akan mamu wasu suke ganin cewa a amma ba dole sai ya karanta fatiha ba kawai shi dai idan liman yana tsayawa ya saurara su ko suka ce mutlakan a sallah wadda ake bayyana ko sallah wadda ake koyewa amma mazhaba ta malaman hadisi da mazhaba ta shafi'iyya suke ganin cewa a'a sallah fatiha ko karanta ta wajibi ne ga mamu ko kuma wanda yake sallah shi dai shi kadai ko liman ke sa wato suka tattauna to shi wanda yake karanta ta shi kadai yaya zai wanda ako wanda yake mamu idan yana bin liman a sirriya ko kuma a sallawar take a me ake cewa sallawar take wanda ake bayyana karatu malaman malikiya suna ganin cewa karanta karanta fatiha wajibi ne ga mamu a sallar take sirriya ce ma'ana azhar la'asar dole ne mamu ya karanta fatiha a ta farko da kowace a ta biyu ta ɗaya da ta biyu baya karanta ta kawo sura a ta ƙarshe karanta ta kadai amma idan wanda ake karanta karatu ne to shi lokacin da ake liman yake yin shiru ya yi afuwan liman yake karatu to shi shiru bai saurari liman amma idan wadda ake ɓoyewa ta idan wakuri biyu ne wanda ake ɓoyewa na ƙarshe to a lokacin nan shi bayyana karatu zai yi amma maza ba ta malaman hadisi suna ganin cewa da maza ba ta shafi'iyya suna ganin cewa karanta fatiha to wannan wajibi ne ga liman mamu mutum shi kadai a kowane hali sallah wanda ake ɓoye karatu ko sallah wanda ake bayyanawa ko kuma sallah wanda ake ayi karatu kuma ayi shiru to yaya ne game da wasu kuma wanda yake yin sallah da mamukin da yake bin liman sallah da ake bayyana karatu shin shi ma zai yi karatu ne lokacin da liman ke karatu kuma da yaya zai to nan da ya zaka sallah cewa shi zai karanta ne kafin liman ya karanta fatiha zai rigaye shi ne ko kuma bayan liman ya kare karanta fatiha ana saka tattauna suka ce akwai hadisin da ya zo da yake magana cewa zai iya karanta ta kafin ya karanta to amma malamai sun ce wannan hadisin ne da bai tabbata ba kenan abun da yake shine suka ce zai karanta fatiha ne idan liman ya karanta fatiha kafin ya fara shiga sura wannan dan shigo inda kisa za ga kamar wanda suka dauki wannan mazhaban suke dan shiru kafin su shiga fatiha idan mutum ce wala dallin aka ce amin kafin ya karanta fatiha to yana bada kamar segon talatin ko arba'in wannan ta shauƙin da ake saboda ma musu samu dama su karanta fatiha za ka iya karanta fatiha a wannan lokacin kafin liman ya fara karatu wannan shi yasa su ke wanda suka dauka amma za ka su malikiya da suka ce kawai dole ya sallar tabiya za ka sun da kansu kenan ne ilimin ya shigo ilimin yana karatu to kai ma ka yi shigo kuma suna dukkansu suna dalili akan haka saboda kan mu tsawaita ba sai an kawo dalilan nasu ba amma dai abin da yake daidai shine karanta fatiha wajibi ne a cikin sallah mamu ne ko liman ko kuma wanda yake sallah shi kadai sai dai idan mutum mutum yana son tafsiri ko inda zai huta shine ya dau mazhaba ta malikiya shine kenan idan a sallah wanda ake bayyana karatu ne mamu ya shigo amma a rakkowi biyu wanda ba a liman bai yake karatu a boye ka karanta fatiha idan kuma sallah ce wanda ake boye karatu to kuma ka karanta fatiha malai yake cewa a takaice kenan hadisin hadisin wannan yana nuna mana cewa karanta fatiha wajibi ne ga a cikin sallah babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba sannan kuma hadisin ya nuna cewa abin da yake daidai shine a mamu ya karanta fatiha a sawa'un liman ne ko mamu afwan ma'ana hadisi hadisin da ya nuna wajibin karanta fatiha a cikin sallah hadisi na gaba مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان عفوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر فاتحة الكتاب وسورتين يطول في يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وأن حديث مالك توانا قتادة أبي قتادة عفوا أبي قتادة al-ansari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya qara'u fi rak'atayn al-ulayayn yana karantawa a rak'o'i na farko guda biyu min salati zuhri na sallar azhar bi fatihatil kitabi da fatiha wa suratayn da kuma surori guda biyu yudawwilu fil ula wa yaqasu fi thaniya yana tsawaitawa a raka'a ta farko sai kuma ya takaita a raka'a ta biyu sahabi yake cewa yusmi'una al-ayata ahyanan wani lokaci ma hamma yana jiyar da mu ayat da yake karantawa kaga sallati sallati da ke koyi amma lokaci manzo Allah yana bayyana karatu yana yana yana yana yana jiyar da su wasu ayoyi aya ɗaya ko biyu wa kana yaqra'u fil 'asr bi fatihatil kitabi wa suratayn sannan kuma yana karantawa a fa'a a sallar la'asar raka'a biyu na hubu su ma dai ya karanta fatiha a raka'a da da surori guda biyu ya tsawul fudula wa fasu ta sani haka nan shi ma dai ya tsawaita a taho ko ya tsakai takaita a ta biyu wa fi raka'atayn al-ukhrayayn a kuma raka'o'i biyu na ƙarshe bi ummil kitabi kawai yana karanta fatiha kadai ne wa kana yudawwil fi raka'ati al-ula min salati subhi manzo Allah ya zama yana tsawaitawa a raka'a ta hukunci sallar asuba min sai wa yafashu fi thani sai kuma ya takaita a ta biyu wannan hadisin yana karanta da mu cewa ashe ko a sallah wanda ba a bayyana karatu ana karanta fatiha kuma ana karanta sura kenan kaga a sallah wanda ba a ba a bayyana karatu kamar azhar kamar la'asar ana yin karatu da jama'a cikin ta kawai dai karatun aboye ne ake yi shi a karanta fatiha sannan kuma a karanta sura a rakoyi biyu na ƙarshe kuma a karanta fatiha kaɗai hadisin kuma nuna mana fikihun sallah mene da fikihun sallah shine raka'a ashe raka'a ta uku tana yin ta bi tsawo raka'a ta uku ta yi ta hudu raka'a ta surar da aka karanta ta farko a raka'a ta farko ya zamanto ta yi tsawo akan sura ta biyu wannan shine fikihun sallah sannan haka nan shi ma a sallah asuba a karanta ya zamanto raka'a ta farko ta yi raka'a ta biyu sannan kuma hadisin ya nuna mana shar'ancin karanta fatiha a raka'o'i duka guda hudu na sallah kaga wannan ya nuna cewa ya nuna cewa kenan wajibi ne a karanta raka'o'i guda hudu a fatiha ga a kowace raka'a liman ga wanda zai sallah shi kadai kenan idan a wannan ayi ittifaqin malamai amma kuma ayi da suka saba shine cewa mamu to ya mace kenan su ko malikiya sun ce kaga mamu zai koye karatu ne a baya ka baya karatu ba yayin da liman yake bayyanawa zai karanta zai karatu ne yayin da liman baya bayyana karatu amma shafi'iyya da sauran mazhabi da malaman hadisi suna ganin cewa a'a kowace fatiha a kowace raka a kowace mutum zai karanta fatiha sannan kuma hadisin ya nuna mana bayyana bayyana wasu ayoyi shine hadisin ya ce yusmi'una al-ayata ahyana ba lahi bane in ka ji liman yana sallah ko a sallar da ake shigo a kawai ka ji ya ce fa inna ma'al usri sawa inna ma'al usri sawa kuma he shiru he tsoyin ne ba to wannan ba a ce ba ya ya ya bayyana a wajen da ake koya ba ya yi kabli ba shi yasa ko malamin malikiya wanda suke ganin cewa idan mutum ya bayyana a wajen da ake koyewa sai suka ce sai dai in aya ɗaya ce ko biyu saboda aiki da wancan hadisi kenan he dai ce he dai abin da ya haka ne kawai mutum ya karanta muku suwa guda su kutum a azaba ko da asaba wannan shine sai sai da wannan kaga shine sai ayi maganar kabli ko ba ji amma in dai aya ɗaya ko binti ba wani abu bane kisa ma sahabbai suke iya ganewa cewa ai mazalla ga su da kike karantawa za ga lokaci a ce a azaba yana karanta kusan aya 30 a raka'a ta hudu a raka'a ta biyu kamar kwatancin aya 12 kenan saboda lokaci suna cikin da lokacin ko kuma lokaci suna jin abin da yake karantawa a wannan sallar tashi da yake hadisin ya nuna mana a abubuwan imamun nawa yake cewa يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا وهذا هو المختار وهو الموفق لذلك السنة yake cewa an so a tsawaita a tsawaita karatu a raka'a ta farko a bisa niyyar haka ma'ana wannan shine abu da shi yasa za ga malamin malikiya suke cewa masu suna ganin makaruhi ne ka karanta fa ka karanta sura mai mai sura gajera a raka'a ta farko kuma ka karanta sura mai tsawo a raka'a ta farko abin da aka so shi ne a raka a togo karanta sura mai tsawo a raka a ta biyu karanta sura gajeriya sai mu ji hadisi na gaba a gaggauce ko a hadisi na gaba malaki cewa an jibir bin mut'im radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور wannan jubair ibn mut'im yake cewa yake cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta ko ya karanta suratul turi fil maghrib a sallan magriba wannan hadisin kaga ya nuna mana shi yasa kamar yadda muke cewa wai shi a ya ake cewa a takaita sallah takaita sallah ba wai abu bane wanda aka wanda mazala da yake magana akan cewa za su wani sallah kawanta a ka takaita saboda akwai marar lahiya akwai waye ba wai a kowane yanayi bane ba a kowane ne wani lokaci zamu ga manzo Allah shi kan sallallahu alaihi wasallam yana karanta sura mai tsawo to kaga a lokacin da aka ce ana karanta sura mai tsawo kaga an tsawaita sallah ana maganar suratul quri kusan su kusan aya 40 kusan da bakwai ce ko da makamantin haka to kaga aka ce maka a ruwa ce ko ba ta bi za a yi kaga 23 da 24 za a yi to kaga a karanta aya 23 da 4 ba a yi ba a yi minti uku a raka'a minti uku minti kaga kusan minti shida za a yi to kuma a zo ga raka'a ɗaya wadda ita kuma sura kaga a lalace ko ai ko ya samu kusan minti takwas a wannan sallar magruba to kaga aka samu kusan minti takwas a magruba kaga wasu za su ga an an tsawaita wannan kuma ana magana idan aka yi karatu ne ma da gauga amma aka ce a yi karatu daidai wannan lalle za a iya kusan minti sha biyar to ko bare kuma aka ce ko wanda suke karanta kuma an rawaito irin su umar da sauran sabai wasu suna karanta su wata araf a magaruba irin su suwatul rahman da sauransu to kaga wannan yake nuna cewa shi yasa mamala yake cewa al'adatu fi salati أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات لكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه ما حقه التطويل لبيان الجواز ولأغراض أخرى وللوقت من الله العادة الشعب صلى شيني أسرى يتويتا الظهر يتويتا لأسر يتقيتا مغربا يتقيتا أما وللوقت زي يبرن abin da yake al'ada shine ya tsawaita a mazuba ya tsawaita al'asar dan ya nuna mazala dan ya nuna hakan ya halitta saboda kuma wasu hikimomi da ban wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi shi kadai ya san wannan kaga kenan wani lokaci sai a tsawaita wani lokaci a wajen da a tsawaita ne a takaita wani lokaci a wajen da a tsawaita ne a wani lokaci a wajen afon da wajen da tsawaita ne a takaita hadisin wannan hadisin shi Jubair bin al-Mut'im malamai suna cewa lokacin da ya rawaito wannan hadisin a afon ina ji wannan ba shi da hadisi ne dai hadisi na gaba أن البراء بن العازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى ركعتين بالتين وزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم عفوا أول ما لك سوء انتي أولنا حديث نقبل أبوك حديث جبال شيني أقوي وتا fa'ida a cikin ilimin hadisi malamai suke cewa ɗaukan hadisi ba zai shi ba ɗaukan hadisi shi ne suke cewa a tahammul ɗaukan hadisi ya halitta ga yaro ƙarami da kuma wanda ba musu yi mutum ko fasiki ne ko kafiri ne ko yaro ƙarami zai iya ɗaukan hadisi to amma inda ake kyan mamma shine wajen kuma ba da wannan hadisin to wajen ba da hadisi ne suka dora sharuɗa shi ne sai mutum ya zamanto a baligi sai ya zamanto mai hankali sai ya zamanto musulmi sai ya zamanto ya kuta ya kubuta daga a da yake cewa sababi na fasikanci to abin da yake a shari shine shi jibril ibn mut'im lokacin da ya wato wannan hadisin kamar da isa ta cewa lokacin kahin ya musulunta ne ya ji manzo Allah ya karanta a ko amma kuma bayan ya musulunta yake ba da wannan hadisin kaga shi sa suke cewa at-tahammul suke cewa al-islam wal bulugh laysa shar'an fi at-tahammul lakinnahu shawqan fi al-ada kama sharadi ne wajen bada hadisi shi sa zamu za a ta hadisin Mahmud ibn Rabi' hadisin da yake cewa wani lokaci shi ya kiyaye manzo sallama ya tuha mushi ruwa a huskar shi kaga lokacin duka lokacin nan bai kai dan shekara ba ko a ce dan shekara biyar ne ya ji wannan hadisin kuma sai yake rawaito shi bayan ya girma hadisin wannan da muka karanta na bara bin al-azz yake cewa sun kasance tare da manzon Allah abu lagu wa sallal isha al-akhir sai manzon Allah yayi isha ta karshe me yasa wannan sahabi yace isha al-akhir yace isha ta karshe to shin isha bi ce isha ba bi bace amma dai akwai abin da suke cewa kamar suna cewa ana hada azzaman gari akwai abin da wani suke cewa ko tarhimi ko alwarra kamar a haɗa abu guda biyu sai a rinjayen na ƙarshen ko na hukun akwai sai a haɗa su a kira amma a haɗa a yi ta sunye su kamar azzur da asar ana ce musu azzuraini magaruba da isha ana ce musu al-isha'aini to kana ce isha'aini isha guda biyu to isha ta ƙarshen to shine abu yake kina aka rawa kan al-isha yace isha al-akhirah isha ta ƙarshe shi sama dan su bambanta isha ta ƙarshe yace wa huwa yace shine wa huwa afwan da hadisi yake cewa wa huwa allati aw hiya allati tad'unaha al-atma ita ce wanda kuke kawai ta sallar tata ma'ana saboda da mutane wanda sun zama to suna taɗe shanun su ko rakunmu su a daidai wannan lokacin duk da cewa akwai kan hanci a kira ka cewa sallar tata to yake cewa dai manzo Allah ya kar sun zama to tare da manzo Allah a sai manzo Allah Abu Lago sai manzo Allah yayi sallar isha ta ƙarshe fa qara'a fi ihda rak'atayn sai manzo Allah a ɗaya daga cikin rak'o'i na sallar isha sai ya karanta wattin wa zaitun sai karanta suratul tin sai kicewa fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan min ahsana sautan afwan aqra'atan min yake cewa ban taba yin wani ba mafi dadin sauti ko mafi dadin qira'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma dama wannan ai haka yake wajen ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya karatu ai dama shi shi aka saukan mai Qur'ani dole ne yi kowa iya karanta shi to ma'ana wannan hadisin ya nuna mana cewa halaccin karanta ƙananan rakoi idan bukata ta tashi asibin ma kanta da ake ganin cewa mustahabi ne a karanta a karanta da ake cewa afwan a karanta sallah a karanta rak'a mai tsawo a karanta sura mai tsawo to za a iya waye gari a karanta karamar suwa a karanta raka a uku raka a biyar idan bukata ta ta zarta misali yanzu idan kamar yanayi da lokacin ramadan da ake kiyamun laili a kusan kai kare hudu ana sallah to ko ba daga cikin fiqh kuma in an zo ba daga cikin fiqhun sallah in an zo kuma asuba kuma a karanta sura mai tsawo bayan dama an kwana ana sallah akwai masallacin da suka kawo kiyamun laili tun sha biyu ya kare hudu ake karewa to yanzu da ya kare sallah kare biyu kare wajen awa hudu ko yana sallah kuma yanzu ya zo a sauran lokacin kan ta mai wajen sura izi sura a yake cewa aya nawa to kaga a lokacin wannan sai a yi aiki da yanayi a ga bukata ta sa a karanta sallah a karanta tsakoyi wanda a surori akwai wanda basu da ayoyi masu tsawo ko a ce surori wanda suke da ayoyi kaɗan gina abin da wannan hadisin ya karanta su hadisi na gaba malai ke cewa an aisha radiyallahu anha hadisi daga aisha radiyallahu tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa ba'atha rajulan ala sariyyat manzon Allah ya aika wani mutum ala sariyyatin ga wani samame da aka kai as-sariyya shine malamai suke cewa yakin da manzon Allah ya aika amma shi ba cikin wannan tawaga shine kawai yayi shirye wata runduna ya ce ku je gari kaza ku kai har ko a je gari kaza a yi wannan to wa yakin da baya ciki shine askariya to manzo Allah ya aika ya aika wasu komandodi ko wata runduna ta yaki wanda shi baya ciki wanda ya shugabantar musu da wani mutum a wannan runduna to shi wannan mutumin da aka shugabantar da shi fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim ya zamanto yana yin karatu ga abokan shi a sallar da yake musu idan yayi karatu a sallah to idan yazo a raka'a ta ƙarshe fa yahtimu bi qul huwallahu ahad a raka'a ta ƙarshe zai cike wannan sallar kawai sai ya karanta qul huwallahu ahad ma'ana bayan ya karanta sura bayan ya karanta misali a ce suratu tin ko suratu sharhi to kafin ya duka kuma sai ya ƙara tsoro qul huwallahu ahad falamma raja'u lokacin da suka dawo madina zakaru zalika da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ga manzo Allah suka ce wannan da aka samuwa shugabanci ma ko wani abu da yake kuma mu ga kana ya rasulullah fa qalu sai suke manzo Allah fa qala fa sai manzo Allah yace musu yace musu saluhu bi ayi shay'in bi ayi shay'in yasna'u zalika to ku tambaye shi me yasa yake yin haka ai sai an ji dalili me yasa yake yin haka fa sa'aluhu fa qala sai suka tambaye shi suka ce me yasa kake mana kake karanta qul wallahu idan ka zo zaka ciki sallah yake cewa li annaha sifatur rahman Allahu akbar yake saboda ita sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala ma'ana ita kullu wallahu ta tattara sifofi na ubangiji yake cewa fa ana uhibbu an aqra'a biha ni kuma ina so in karanta da ita in karanta da wannan sura da wannan sura wadda ta tattara sifofi na ubangiji وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال لك توا أخبروه أن الله تعالى يحبه to shi ma ku bashi labarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana san shi wannan hadisin daga cikin abubuwan da yake karanta su da mu shine hadisi ya nuna mana cewa ashe idan ana tahiya wanda ya zama to shugaba to shi ne ya cancanta imam mutane sallah sai dai idan ya bada uzuri idan ana tahiya wani ne shugaban ka wani tahiya to idan sallah ta zo to shi ne zai shugabance sai dai idan ya ba wani uzuri ya ce wani ba da sallah to wannan babu laifi sannan kuma hadisin ya nuna mana ashe ya halitta a karanta sama da sura biyu a sama da sura ɗaya a Qur'an ɗaya sama da sura ɗaya za ka iya karanta sura biyu za ka iya karanta sura uku ma a raka'a ɗaya a saboda ga wannan sahabi yana aikata kuma ga manzo Allah ya tabbatar da shi idan wannan shine sunna taqririyya sannan kuma hadisin ya nuna mana cewa ashe karanta qur'an Allah yana daga cikin sababin da zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya so mutum idan mutum yana karanta surorin a yana karanta sura wadda ta kunshi sifofin Allah kuma yana son ya ringa yin wannan sura saboda ta karanta sifofin Allah subhanahu wataala to kenan a sababi ne na ya sa mutum ya samu soyayya ga ubangiji a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma hadisin ya nuna mana cewa a shi kawai in ka ga mutum yana abu in kai baka san wannan abu ba ba kawai zuwa za ka yi kawai ka fara muwa ka fara da yake cewa yake ta yin nuzuli a kan shi ba kawai ka fara bid'antar da shi ko kana fatantar ko kana jahiltar da shi a'a sai ka fara tambaye shi kuma wannan shine manhaji na Qur'ani Qur'ani bai taba ba jahiltar da mutane a kai tsaye kawai a haka a'a sai ya tambaya bai sa ki haka ce da za ka ji a mafi yawa Qur'ani yana cewa qul hatu burhanakum to da kuka ce kaza kaza ne ku kawo hujjar ku a gani ai hujja ita take nuna cewa abu na kirki ne ko ba na kirki bane idan ka mutum yana abu ka tambaye shi me yasa kake wani kaza sai ka iya ganewa tana yiwa ma kai baka san ba akwai dalili na shari'a akwai wata sunna kai baka san ba saboda ilimin ma diga shi saboda duk ilimin ka duk karatun ka tana yiwa akwai wani ilimi wanda shi wani ya je ya san shi kai baka san shi ba tambaye shi da kwana me yasa kake yin kaza la'alla kai ma za ka yi wani ilimi sabo wanda a wannan ne ka je shi idan kuma shi bai sani ba to kaga ka samu dama ka iya sanar da shi cewa wannan abin da yake kuskure ne shi sa wata isa ɗaya daga cikin malaman wani lokaci da muna karatu yake bada ta cewa yana daga cikin abin da aka so idan an binne mutum shine a ɗora allabin shine allabin suna cewa kamar wani dutse ko wani burgi a kusan kan shi hikima suna cewa dan ya zama to alama ce idan an zo a iya gane shi to shine yanzu da aka yi sai ake wannan rubutu to wannan allabin din akwai wani malami shi yana karatu ga ɗaliban shi amma duk yadda ya jima yana karatu da su ya fahimci wannan allabin in ana yin allabin da shi yana karanta shi ne allaban shi kuma yadda akwai allabin yake to shi yake karanta shi wa wani labana kaga allaban menene laban da larabci kenan nono to kawai shi in an zo binne mutum kawai an ayi binnewa kawai sai a zo wajen kashi kawai sai a fara nono gani to shi ne sai aka yi ga ran nan ya yi ba ko wani abokin shi ya zo kawai aka ɗaya sutura tare da shi kawai yanzu da aka yi sutura kawai ga kawai an kwaso an kano da ko an kora kusan kawai mace to shi dai gani saboda hikima ta malamai ba ya ce ba ai wannan ba haka bane a yanda mu al'adar mu take a yanzu kawai da kan abu kace kai wannan jahilci wannan bid'a ne kai baka san me yasa ake wannan abu a shi da ya tsaya hikima sai da su koma gida sai zama da shi ce malami na ga an yi kaza an yi kaza sai ce me yasa ake yin haka sai ce a kai ba karanta risala ba da risala ya ce wa wadu ullabana sai ya ce ya ce a zuba nono a dora nono to a lokacin da malami ya mishi bayani sai ce ai ga yanda karatu yake allabe ana ne a samu wani dan kogi ko burki ko dutse a dora to daga wannan riga ne to kaga a lokacin nan inda kawai shi a lokacin nan ya mushi nuzuli ya wawa mushi wannan to da ko karatun zai kama shi ba zai fahimta ba amma kaga cikin rin asiri cikin hankali kunce ya gaya mashi kuma hakan ma ya faru da imamu malik wani lokaci shi ma na ma yana karatu ga ɗaliban shi sai aka tambaye shi aka ce aka ga maka Allah ni akwai wata sunna da ta yi magana cewa idan mutum zai Allah ya tsatsaye ya tsotsi sai ma malik ce a a ba mu da wata sunna babu wata sunna akan wannan to ɗaya daga cikin sa almajiran shi ina ji ko ibnu qasim ne to shi kuma ya san hadisi akan haka shi ne yadda ya bari kowa ya tashi sai zai ce mashi akan wani kulla ai wannan abin alkoholi suna da ta yi magana akan haka sai kaza kaza kuma ya gaya mashi to shi kenan to washe gari da suka almajirai suka zai ce to wannan tambayar da aka ta jiya akwai sunna akwai kaza kaza a kanka to ka gani irin wannan abin to duka yana daga cikin kamar wannan hadisin abin da yake karantawa saboda in mutum ya ga abu kai saukin jayantar da wannan abin ko ya nuna a'a ka tambaya dai ka ji me dalilin da sa ake haka idan ka ji dalili ka yi to dalilin ba na kyauke wani a lokacin nan sai ka yi bayani kuma ka yi bayani da hikima da za a fahimce ka ba ka yi bayani ba kuma da a ƙarshe ba fahimce ka ba shi ko mutumin bai bar abin da yake kuma kai ba kai nasara ba kaga an samu an bata lokaci hadisi na gaba malam yake cewa an jabir bin abdullah shine ko an jabir bin abdullah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li mu'adh فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجة wannan hadith ne daga cikin kissa ta Mu'az ibn Jabal kamar yadda muka sani Mu'az ibn Jabal ya zama to a unguwarsu shine limami to shi kuma a matsayin shi na sahabbai kamar yadda muka san sahabbai suna da kwadai su ringa kullum su zama to suna suna tare da manzo Allah suna yin abin da ko sallah suna bin shi to ma'az ya zamanto yana yin sallar isha a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma in yi wannan sallar isha kuma sai ya dawo ungosu a matsayin shi na liman kuma zai maimaita musu wannan sallah ta isha to a lokacin nan ne in yazo kuma sallar isha sai su sai su tsawaita musu sallah sai ya karanta ake ce ko ya kamo bakara ya karanta ya tsayi ya tsayi ko sai aka ƙarar shi ai ana cewa wancan hadisin da ya wuce wanda mutumin da ya zo yake cewa ni ina ina jinkiri da sallah a sabon hutuwa saboda wani ana ce akan mu'azu ne yake magana to mu'azu ya zama to ki tsawaita musu ki tsawaita musu sai aka ka an wajen manzo Allah ce gashi gashi wa mu'azu in yaje ya yi mana sallah ga abin da yake yi sai manzo Allah ya kira ya ce mishi ya mu'azu kasancewa to shine hadisin da yake yake cewa da yake cewa fa qala li mu'az sai manzo Allah ya ce wa mu'az falawla sallaita ina ma a ce ka ima mutanen ka sallah bi sabbi ismi rabbikal a'la da sabbi ismi rabbikal a'la wa shamsu da kuma suratul shamsi wal layli da ya suratul layli yake cewa saboda shi yanda na maka manzo Allah ya ga yake cewa saboda a bayan ka akwai akwai masu shekaru manya akwai masu manyan shekaru akwai kuma masu rauni kamar yara kamar marasa lahiya wadda hali akwai kuma yan azu a wuce masu bukata to su gaga wanda kaka rika bata musu lokaci to shine manzo Allah ya musu to wani lokaci ba kullum ba za a ce a karanta sura mai tsawo a wani lokaci a leka yanayin mamu sannan kuma a leka yanayin da ake ciki wannan yanayin akwai bukatar cewa a karanta sura mai tsawo ko kuma a karanta sura gajeriya ko kuma yau a karanta mai tsawo a karanta gajeriya kenan wannan shine abin da hadisin yake karanta suwa a takaice kuma wannan hadisin da Allah da bai kawo ba malamai suna ishara kan wata mas'ala da Allah za mu iya samun mas'ala a nan gaba a gaba insha Allah ta'ala hadisi na gaba hadisin Anas dan Malik ya Allah tabbata da shi cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها wannan hadisin na Anas dan Malik sai Allah tabbata da shi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar da Umar sun zamanto suna bude sallah da alhamdulillahi rabbil alamin a wata ruwa yake cewa ma kai nayi sallah tare da Abi Bakar tare da Umar tare da Uthman ban ji ɗaya daga cikin su ba yana karanta bismillahir rahmanir rahim kawai sun zo fara sallah kawai suna karanta الحمد لله رب العالمين ولي مسلم الله ده مسلم yake cewa sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyuka da Umar da Uthman yake cewa dukkan su suna bude sallah ne da alhamdulillah rabbil alamin ana take cewa la yakuna bismillahir rahmanir rahim ba ta ambatan bismillahir rahmanir rahim la fi fi awwal qira'ati a hukun karatun su wala fi akhira ko kuma a tsakiya ko a ƙarshen karatu ma'ana yana ne ƙarshen karatu shine wajen bude sura mana wajen bude karatu fatiha ba sa budewa da bismillah sannan kuma za su bude suwa da za su biyo bayan fatiha shi ma nan ba sa budewa da da bismillah wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai suka samu sabani mai yawa an samu maganganu maganganu na malamai masu yawa wanda ana iya cewa a ƙarshe dai malamai ba su samu ittifaqi wanda suka haɗu a kan shi ba an samu saɓani mai yawa hal wasu ma yake tana cewa wannan hadisin ma hadisi ne mutsal tare da cewa kuma hadisi ne a cikin sahihi muslim abin da yake shine abin da malamai suka ce abin da hadisin anas yake ni ba wai yana nihin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya karanta bismillah ba anas ma bai faɗi ba anas ta yi kawai yani yaftihuna salata suna bude sallah to idan bude sallah da alhamdu suke bude shi mana wannan yana nihin cewa ba sa bayyana fatiha shine kuma akan abin da mafi yawan malamai suka da dama wasu malamai ba sa ganin sanan kama fatiha a cikin sura musamman malikiya da sauran mazhabobi to amma wanda suke ganin karanta ta ma da ake cewa ai ba wai ba a karanta ta bane a'a baya bayyana shi yasa wata gwaya yazo la yashharuna baya bayyana ta kenan idan baya bayyana ta yana yin ta kasa kasa to kuma dama kaga idan bude sallah ne to ana bude sallah ne da fada karanta alhamdulillah saboda ana bude ta da karanta fatiha ne to ita fatiha ana yi ana bismillah ana yi ta ne bismillah ita ana karanta ta ne afwan ana karanta ta da ita kasa kasa to kwana sai a bude fatiha ga wanda suke ganin cewa za a karanta ta amma akwai wanda suke ganin cewa kai za a karanta ta a bayyane kuma in an zo sura ma ta bayan ta za a iya karanta ta akwai maza wata hanafiya suna ganin haka to da kai wannan a takaice dai hadisi ne wanda malamai suka yi a sabani kwarai da gaske akan cewa ya halitta a karanta bismillah ko kuma bai halitta a karanta ta ba amma abin da yake shine ya halitta a karanta ta amma idan za a karanta ta abin da aka yi so shine a yi ta a koye a sannan ita kuma sura da za ta biyo bayan fatiha karatun akwai ko mu ce karatun da zai biyo bayan fatiha idan sura ce to shi wannan ba lalle ana iya karanta fatiha amma idan ba sura ba ce to wannan ba a karanta fatiha ba kenan wannan a tabbata shine saboda hadisin akwai manzanni da yawa na malamai a karkashin shi ba sai mun shige su ba insha Allah ta'ala in da ta'ala insha Allah